ne ila fir'auna wa malaihi wajen fir'auna to wa fir'auna Allah ya ce ku tafi wajen fir'auna da shi da mutanensa na fada waɗanda shaidanu ne kamar da shi ma yake shaidan amma dai a kira su zuwa ga Allah kafin su hallaka mutane za su ga wannan abu da na jera watakila wani zai tambaya lokacin da muke yara kamar shekara talatin da wani abu ko kusan arba'in muna zuwa wajen marigayi ma na tsala rawi in za a yi maulidi ba na sani da ya sani yakan ce duk mai kayan sana'a ya kawo ya rataya a gurin a yi addu'a Allah ya yi kaza Allah ya maka kaza Allah ya maka kaza to ni ma sai na ga ko da yake ni ba halifar malam lawan bane malam lawan ba za a iya samun halifarsa ba yanzu eh rashin kwatayi da rashin tsoro ta gaya maka gaskiya ta keta ma cibiya ta shiga cikin bargonka ba za a iya ba ya zo da karatunsa ya tafi da karatunsa Allah ya gafarta masa sai dai za mu kwatanta wannan ma dan kwatantawa ne yi domin gaskiya mu kyale shi a haka shi da nima nace ma sana'a kowa ya kawo ya rataye a gurin to gashi nan ku an rataye Allah ya albarkanci sana'a dan martabar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine ku wanda ba su kawo ba su ma Allah ya albarkanci nasu shi da Allah ke cewa ba kuma sallallahu alaihi wasallam ko bi ayatina wa tilafin auna wa malai har sake ba Allah ya ce sai suka yi girman kai eh da suka yi girman kai ba su ba da gaskiya ba wa kanu qauman aliyin Allah ya ce su mutane ne masu girman kai masu tsaurin kai waɗanda zahiri na lughairihim bidulmi sun rinjayi wato talakawa da zalunci maimakon su yi musu adalci na'am فقالوا أنؤمن لما شوينا
mutanen fir'aun da suka ga dagawar ta sai yawa ko da alama suna da goyon bayansa suka ce a numina liba shirai da misilina yanzu a kuma imani da mutane biyu kamar mu mu bi mutane biyu wato suna nufin annabi musa alaihi salam da annabi harun alaihi salam wa kuma umar na ajidin ajiduna ga kuma mutanensu sun zama wato sun mun jawo su wato a yi mun wanda suke mana hidima mun mai da su bayi sannan mu bar wa abin da muke yi mu koma wurin mutane biyu to me suka yi makulatiyan fakallabu ma Allah yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam da duniya ta ci gaba ɗaya don kar ta zama kamar su Allah ya ce sai su kare ta annabi Musa da annabi Harun fakaru min al-muhlakin Allah ya ce sun ka zama daga cikin waɗanda suka nitse filibari a cikin teku Allah ya gama da su cikin sakar guda Allah ya gama da su na
ولقد آتينا موسى الكتاب يهتدون لعلهم kafin a baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'anin nan da muke karantawa ana gaya wa duniya ba annabi ne kawai ya zo da littafi daga Allah ba kafin zuwansa wani gada ake na Musa kitaba Allah ya kika mun ba annabi Musa littafi eh mun ba shi littafi shine wato at-taura la Allahu yahtadun Allah ya ce ko sa shiriya su ba abinda Allah ya aiko annabi Musa alaihi salatu wassalam na'am وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآية
ce mun sanya annabi isa alaihi salatu wasalam kissan maryam ibn ha isa mu'jizatan da tanta annabi isa alaihi salam mu'jiza ce mai girma ta dillu ala kama da kudratina tana nuna wa bisa ga cikar ikon wa awaina kuma ila rabbuka ila rabbawacin Allah yace mun tattaro mun saukar da su a wani guri mai girma kasar baitul muqaddas wurin nan waje ne mai shuke-shuke da 'ya'yan itatuwa za ta kara za ta kara da mamahina akwai ruwa a gurin wanda yake mai gudana akwai abubuwa haka wanda ido zai gani ya yi sha'awa kuma da kayan ita 'ya'yan itatuwa masu ban sha'awa a gurin to me aka ce da annabawa wato Allah tabaraka wata'ala sai ya kirawo manzanninsa kaga mun samu albarka mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah yake da mu kulu min bayyibati ma razaqnakum dan kuma sai ya kirawo annabawansa sai Allah ya ce ya ku manzanni kulu min bayyibati wa amalu salihan ku ci daga dada da halal eh halar ku yi ayyuka na gari inni bi ma ta'maluna alimu ni masani ne da abin da kuke aikatawa ba abin da ya koya gare ni daga cikin al'amuran ku to in an kira annabawa ba wai haramtun suke ci ba har Allah ya ce ku ci halal ba wai ba sa aikin nagari ba ne har Allah ya ce ku yi aiki nagari ana magana ne da kai tasu ta riga sun sadu da rahamar Allah. To idan Ubangiji ta baraka wata ala ya ce ya ku annabawa ku ci mina tsayi ba ci. To kai da ba annabin ba me kike so kai kuma gaya ba? In Allah ya ce da annabawa ku ci daga mina tsayi ba ci. To kai mabiyin annabin me za ka ci? Sai na abubakar Allah ya kara masa yadda wata rana ya sa hannunsa a baki yana so zai amai saboda yaronsa ya zo mar da abinci duk wanda ya sai ya tambaya yaya kaza yaya kaza yaya kaza yaya kaza sai ga sai ga mar in ya ji bai dace ba sai kici rannan sai ya kici sai sai da ya loma sai ta kana tambaya tare ba ka tambaye ni ba sai ce ba ina ba kai can tambaye ne yaro da ya ga mar sai ya lomar ba ta dace shi ba sai dinga sa hannunsa a baki don ya jawo amai kawai ne ma yake masa ta kuma da sai ke so nake ya mai ta ki tutan jawa ma ku kai sai ka zai ta baki ashe nomar yake so ya fitar da ita kwaya daya za ka tambaye shi ya ce ne ma ana da kar ka saboda noma ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa kullu lahadin labata ta shi ko fadaru auladi duk naman da yake da haram to ta jahannama sai ta narkar da shi to kuma ya kwana musulmi yanzu a ce za mu tsaya mu yi bincike sai da karatu da masu jiya da yan kallo da masu sauraro da wanda ma zai wuce tsanta ya yi ko ka ce kowa ya tashi yau da ya ci ko abin da ya ci nan ya samu shi amma mu yi imani da Allah sai mun wani tafiya inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulai ka kana arun mazura idan ba ka kuma da ba ko magana wani wayo in za ka koma da Allah ka koma da Allah duk wani ka tuka bai yamma da kayo ba in tsakanin ka ne da Allah ka kuka bai amma magana wani kurta kurta da wani wayo babu shi ba an gama Allah tabaraka wa ta'ala yace ni masani ne da abin da kuke aikatawa zan wa kowa sakamako bisa ga aikinsa na'am
إن وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون
وإن هذه أمتكم أمة واحدة الله يرجع النبارة الله تعالى بسيطة سوانا الدين فيكم ما الأنبياء دين واحد addini ne guda ɗaya shine addinin musulunci kuma yayin mu na alhaji amani ba a gaba suna mamani ya tsaya madina karo mai girma gwamna gwamna ne hada mataimakinsa da 'yan majalisar jihar Kano ga baki daya muna yi muku maraba da zuwa muna yi muku maraba da zuwa muna yi muku maraba da zuwa da mai ba gwamna shawara a kan harkokin addinin musulunci a nan baba impossible muna yi muku murna da sabon mutane da Allah ya ba malamai Allah ku je na bayan mazaunin guda na abai ba hajjar wani ba ga shi ba bashi ne zai zauna ba ta bayyana mu Yalla, yalla, akwai akwai wani kujeri ba nan. Akwai kujeri a nan. Na? Arba'in da ɗaya. Akwai wani kujeri a nan guda biyu. Ba sai kun ba ka yanzu na shigo ba. Ba Ah, jama'a ku ce alhamdulillah ta hamsin da tara aya ta hamsin da tara jama'a mu ƙara cewa alhamdulillah Ah, mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala wannan ba karamin arziki ba ne Ah, babu arziki yau a ce na sai yana kan mulki kuma musulmi musulmin kuma mai son shari'ar musulunci kuma mutanen da duk waɗannan mutane da suke gaba kowanne in kana son ganinsa sai ka cika takarda sai ka faɗi dalilin zuwa yau ga shi tutar la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta tara mu da su yau a waje ɗaya sun cire duk hulunan da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sanya musu sun makale a hannu ana karkashin wannan tuta ba dai mata mara ba da girma gwamnan Kano mu ne maka mara ba da girma mataimakin gwamna kwamishinoni ga baki ɗayan ku da masu ba gwamna shahara mu ne muku mara ba da zuwa wajen wannan karatu mai albarka Allah ya albarkaci wannan gari namu da Najeriya gaba daya. Allah ya haɗa mana kawunan ku waje guda. Allah ya sa ku yi aikin da talakawa za su fara yabawa. Da girma gwamna Allah ya tsara haɗa ta da mutanen kirkin da za su taimaka maka. In za ka kauce Allah ya sa su tashe ka. In ka tafi daidai Allah ya sa su taya ka. Da albarkar Allah Muhammad. Allah ya kauda dukkan fitina. Allah ya kauda dukkan fitina. Allah ya jawo dukkan alkhairi. Da albarkar Allah Muhammad. to za mu ɗauki karatu kaɗan zuwa ɗan minti goma da girma gwamna zai mana jawabi shak ya sa waziri zai mana jawabi sai mu sallame su sabi mai yiwuwa suna da inda za su je wani wuri to da ka a ba mu ɗan minti ko da biyar ko goma na
والذين
yaya na zo يؤمنون na بما zo na zo yaya a to ku zana akwai mutane a bayan ku akan ku jirgin Allah ku ya wuri ai kun ga a ce da mun ce za ku zo ba ku sai da za ku yi ba ke za mu ga ki faɗa na
والذين يؤمنون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم raji'un wallazina yunfuna ma atau waɗannan da ubangiji tabaraka wata'ala ya ba su dan amfanin duniya wato suna yin sadaka suna fita zakka cikin abin da Allah ya ba su zakka ba tarya ba ana yin ta ne don Allah amma ba laifi ba ne ka bayyana alkhairi wajen marowaci don ya gani ya yi koyi ran sai ba ce ce kai gawa da ma yana yi bai lalace ba ni ma gari in yi wa qulubuhum wajilatun zukatan suna masu jin tsoron ubangiji annahu ila rabbihim raji'un cewa ko yau ko gobe ga Allah za su koma a ita dama rayuwa kowane dan adam yana da masauki guda biyar kowa ina da masauki guda biyar masaukin farko tsatsan mahaifinka lokacin da mahaifinka ya sadu da mahaifiya za ta ɗauki cikinka idan ta ɗauki cikin ka sauka daga masauki na farko ka koma masauki na biyu masauki na uku lokacin da aka haife ka sai ka faɗo duniya sai kai kuka aka yi buɗa masauki na uku masauki na hudu lokacin da ranka ya tsare sai aka fasa kuka aka taba ka aka ce ka mutu ashe dama buhunka ne yake yawo ran yana hannun Allah amma za a ce ka mutu amma ga ka a kwance an ce wane ya mutu amma ga shi a kwance ashe dama ran ne ake juyawa yake tafiya da kai to da an ce ka mutu kuma aka fake da kuka masauki na hudu kabari masaukinka na biyar alkiyama fariqun fil jannati wa fariqun fil sa'ir ko dai ka tafi aljanna ko jahannama to ubangiji bai kyale maka ba sai da yace mana inna hadaina husabila imma shakira ko imma kafura Allah ce mun nuna wa dan adam tafarki biyu ko nan yanzu ga tagwayen hanya anan ga tagwayen hanya anan da wani zai faɗo kan wannan hanyar wannan ya taho wannan nan can ya faɗo kan wannan hanyar sun suka yi karo idan an zo aunawa za a ga waye shiga hanyar wani wanda ya shiga hanyar wani shine mai laifi saboda haka kullum sabila nan da Allah ke cewa na shirye da ku ta bai an kana an kana tafiya kan hanya za ga zane zanen BIO za ga road block na 'yan sanda akwai abin da suke nema ba shi custom suke nema ba akwai na immigration abin da suke nema ba shi dan sanda yake nema ba akwai na soja abin da yake nema ba shi immigration yake nema ba kowanne akwai matsayinsa saboda haka maganar mutuwa maganar mutuwa kowa ma ya sa ta a cikin zuciyarsa in bai mutu yau ba zai mutu gobe to duk abin da kake karka sauka cewa abin nan da zai take Allah ya karba kar kuma ka ce bai karba ba ka zama tsakanin kauna da tsoro kuma ka dinga ganin girman Allah a cikin zuciyarka kana ganin yau zai iya gayyatar ka kwanan ka ya kare ka tafi lahira to wannan masaukai sai mai tada din da ubangiji ya kawo mu duniya tabaraka wa ta'ala shine mai masaukin mu baba Hausa ya ce bakin da Allah ya tsaga bai hana shi abinci kuma min dabbatin fil ard illa ala Allah rizquha wa ya lahu tsakara mu da kullu fi kitab mubin idan Allah da ya kawo mu duniya ya ba kowa arzikinsa arziki na bai gurin malamin nan domin idan ya tafiya ba zan ci abinci ba ya arziki na hannun Allah arzikinsa baya gurina in na tafiya ba zai ci abinci ba Allah ya ba kowa arziki to amma fa a lahira kowa aljihunsa zai ci abinda ka aikata man amila salihan falinafsi wa man asa'a fa alaiha saboda haka da mu da muke wa'azi namun ma mai hatsari ne da masu mulki da tajirai ukun nan sun fi zama haɗari a rayuwar ƙasa to da na zama malamin sai in ce malam sai dai ce ni mai wa'azi malamai da masu mulki da tajirai idan suka gyaru duk ƙasa ta yi kyau idan suka lalace ƙasa ta mutu duk malami in ya faɗi gaskiya cire kwaɗayi ya kubuta mai mulki in ya yi adalci ya kubuta tajiri in ya bar rowa ya fita hakkin Allah ya kubuta kasa sai ce kyau saboda haka wannan abu na mutane ukun nan a tafiye suke lokaci guda kamata ya mu ƙara sa ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin zuciyarmu ko yau ne ko gobe dukkaninmu nan yanzu ana ta magana ya tutorar ta ta ƙare har an shiga yau hudu ga wata dukkaninmu nan shekara ɗari ba guda kuma ɗari bai zuwa ba dari da ta wuce mafi yawan mu nan ba mana kai ta zauna ba ci ba sha in ta samo ta zo ta tsuguna ta hau kan kwan tana sa matsimi tana sa matsimi har Allah ya mai da kwanta ta kyankyashe ta ɗebi ƴaƴan ta yi gaba da su in ta yi gaba da su ta yi baya ta samu wani ita ba ta kura ga mata tabara ta girgiza abin ya yi ƙasƙe mutsi mutsi mutsi ƴaƴan suna tsinta suna ci ka duba yadda uwarka ta haife ta kowar sai dan linsani da wanda ya husna duba yadda mahaifiyarka ta haife ka dubu wahalar da mahaifinka ya yi wajen nemo abin da za ku ci wannan fa musulunci kenan musulunci ya kawo maganar ciniki a kasuwa wajen magana a wailin mutafatina allazina idza katalu ala nasi yasawuna wani azaba ta tabbata ga masu tauye kwano ko sikeli musulunci ya kawo wannan ku cika kwano da adawaki mu wajen bilkisdi wala tuqsir almizan Allah ya nuna yadda zaka cika kwanon awo ko sikeli kai shi da adalci jama'ar musulmi wannan fa duk fa shine abin da in shari'a ta zauna wannan fa duk masu irin wannan shirin ba kuna ba kuma da aka kawo maganar zina ba har kawai za a sa mutum a rami ba a ita jibansa sai an kama shi da shaidu shaidun ma guda nawa guda hudu shaidun ma kuma hudun adalai kai yaushe kana zina sai an kama ka ba ta tafiya ka duba wata ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullahi ta ce ta yi zina annabi ya kau da kai ya ci kyamar magana ya ce ta je ta jira ta je ta dawo ta dawo ita ba ta da ciki annabi ya ce ta je ta haihu ta tafi ta haihu ta dawo annabi ya ce ta je ta bashi nono ta je ta sake dawowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ƙarshe ya ce a jefe ta aka jefe ta kuma sai ya yi mata sallah sarki ya zuwa lai ai mazinaci ya ce kai mata sallah annabi ya ce ai ta yi tuban da da za a raba wa mutanen madina guda saba'in da yankin to ta da ba ta zo gurin annabin ba ma tsakanin ta ne da Allah in ta tuba shikenan Allah sai gafarta mata wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba kuma magana sata da aka yi magana ba wai akwai za a kama mutum a yanke ma hannu ba akwai sata da ya fanyi ma ba da ma yanke hannun mutum ya waye gari bai da sana'a wataƙila ya yi yajin aiki kashe ma an kore su da gurin aikin ya rasa na tuwo azumi ya yi rana ta ba da ba abinci ya je wajen wata mai tuwo ya ce ke zama na naira bakwai naman naira goma an naira hudu ya ci ya dankare ce to kin gaba da ko a ne wannan ke ne bai za ka da wani mutum wanda sai a san yadda za a yi masa a san dabarar da za a yi ko kuma akwai abin da zai dauka din ma sai an auna shin satar ma ta yanke hannun a fili ne aka yi shanya ka ɗaya kayan shanya a a ɗakin a buɗe yake kai satar a a a cikin akwati abin yake ka karya kullum ka ɗiba a a wani ne ya ɗauko ya sato ya mulkido ya je ho kai ma ɓarawan kana daga wata katanga kai kuma ka tare ka tafi da ki ya za a yi wannan ba su ce mai malamai haka ake zama daidai gwargwado a tsarin irin waɗannan abubuwa to Allah jama'a kar mu kyamu shari'ar musulunci waɗanda ba musulmi ba kada su kyamu shari'ar musulunci zaman lafiya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da musulmi ya zauna da wanda ba musulmi ba jama'a bana son in takaita kadan ya rage dan sallami babban limamin Kano da ya kawo mana ziyara to kuma sai gashi Allah ya kawo mana bakin mu da girma gwamnan Kano da mai girma mataimakin gwamna ba abin da za mu ce illa godiya mun gode mun gode zan ba lima a bai girma gwamna zan ba idan yi jawabinsa sai babban limamin kano yi jawabin sai ya yi mana addu'a sai mu sallame su mu kuma sai mu karasa ina da roƙo wajen mai girma gwamna kowa in ya sami an ce za ta roƙi Allah roƙe da babban masaki ina roƙon mai girma gwamna tunda Allah ya wa malam lawar tsala rawi da suwa wannan roƙon mai girma gamna a samu wani abu wanda ya dace da musulunci saboda malam wajen shekara sa hamsin yana kira zuwa ga musulunci a samu wani abu a sa sunansa don kar sunan ya bace wannan shine roƙona in mai girma gamna ya yi mana wannan ba sai yanzu ba ba sai gobe ba har ce ba har da har ba duk alhamdulillah za mu kare maka fatan alkhairi wannan makaranta tana alfahari da kai Allah ya maka kyawun sakamako. Wannan sun zai Amin. In ma bai kuma sun yi ba. Zan idan ma bai je ba. Allah ya hana jama'a kar ku gani don Allah ku bari a ce mutane a baya suna ganin da Allah da Allah kar ku gani
jawabi sai mu mika mai girma babban limamin Kano Sheikh Isa Waziri shi ma yi nasa jawabin sai ya mana addu'a ya mana gaba ɗaya da gid- da garin namu in ya so sai mu yi musu rakiya ko kuma mu karasa. Jama'a assalamu alaikum. a wannan mai magana shine wanda mai girma gwamnan kano ya nutsa mai ba shi shawara akan abin da ya shafa harkokin addinin musulunci Allah ya saka wa gwamna da mataimakinsa Allah shi kuma ya tsaya shi riko Allah ya tsaya shi kurkure ya ba shi kyakkyawar nasara salamu alaikum kamar da malam ya faɗa yanzu ana cikin tsakiyar karatu saboda yan abubuwa aka ce za a sallamu baki to an nemi shi mai girma gwamnan jihar kano dr rabin wata kwankwaso ya sanya albarka na haka sai mu nutsu mu ji irin abubuwan da zai faɗa Ah, kuma abubuwan da ya faɗa allah ya amfani mu da shi dukkan mu gaba ɗaya daga baya kuma za mu saurari liman shi ko mu ji abin da zai ce ta yi addu'a insha Allah da girma gwamna ya fito أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله da ni da mataimakin gwamna da kwamishinoni da masu ba gwamna shawara wanda muka halarci wannan guri muna cike da farin ciki kwarai da gaske da ganin yadda musulmi suka taru a wannan guri ake karanta alkur'ani da girma ana fassara shi mutane suna fahimta wannan a madadin gwamnatin jihar kano da jama'a jihar kano gabaki daya muna gode wa malam kamar saukar wannan ɗawainiya da ya yi a tabbata da mutane masu yawa a jihar nan da ma wajen jihar nan wanda saboda wasu dalilai ba za su iya samun su zo su zauna ba a nan suna gani ta hanyar talabijin wanda ni na san na ɗaya daga ciki kullum duk abin da ake a nan na shiga gida na kallon dukkanin abin da malam ke faɗa a nan kuma na son gode wa ragowar ko kuma sauran malaman waɗanda suka ɗauki wannan ɗawainiya domin duk abin da za a kawo rudani a kawo rigima a cikinsa wuce rigima idan ka dawo ta wataƙila ma da kai za ka fara na roƙon da ku ba mu haɗin kai ta hanyoyi daban-daban za mu yi tsarin da yake kamar inda mutane suke mamaki ina muke samun kuɗi muke aikin ruwa ina muke samun kuɗi muke aikin hanya ina muke samun kuɗi muka gyara asibitocin mu wani je asibitin masala ya ga abin da ake da duk abin da yake a jihar nan da titin nan ma da muka su a garin nan muna nan muna aiki da jihar nan gaba ɗaya ba dare ba rana ina tabbatar muku da cewa har ka gyara addinin musulunci to Allah da annabi bangaren mu ina son ku yadda da mu cewa za mu baki ya ji a wani. Na gaya wata in ma malamai ko wasu suna ganin akwai wani abu da ake son na gyara su zo su sanar da mu ma shawara muke nema tun kafin a zo wannan magana ta addinin musulunci duk garin nan mun zaɓi wurare na mun je mun zuba akwatina domin ma mu ji me mutane suke so ne shawara tunda ba kowa ne zai zuwa gidan gwamna ko wani guri da zai gan shi a kodin shi ba saboda haka ne nake gode muku kwarai da gaske na farko na goyon baya da aka bayar tun bayan can da wanda ake bayarwa da kuma fatan nan gaba za a ci gaba da ba mu goyon baya da fahimta idan da abin da bai mutum bai sani ba ya zo ya tambaya kada ka yi zanga-zanga ka ce kafin gidan gwamna kar ka yi zanga-zanga ka ce kafin majalisa kar kuma ka ɗauka sai naka ra'ayin dole ne kai shi ne daidai ko da kana ba san shi ne daidai ɗin ka ɗauka da so kake domin akwai mutane wanda suke masu tunani masu hankali su ma suna da irin nasu ra'ayi wanda muke fata mutane su fahimta shi ne su zo mu haɗa kai gwamna da 'yan majalisa dukkaninmu mun yarda da inganta
fuskanci ka ko a jihar nan ko a kansa ko wani abu ina tabbatar muku da cewa aikin nan a kullum kwanan duniya a shirye nake in ake domin a gobe ma wata rana ce duk abin da za ka tsaya kan tsari na gaskiya shi za a daɗe ana ambata sunan ka kuma in ka zo ka ce ga ka kawo mutane ne ma za su jawo ka a hankali gaskiya saboda haka tsarin mu ba na nan da shekara ɗaya ne ko shekara biyu ko shekara uku ba jihar nan ta taimaka mana ta yi mana abin da suka kamata ko a gurin mu mun zo lokacin da za mu biya bashi na shekara da shekaru ba za mu saki iyali waɗansu wanda ma ba su fahimci yadda abubuwan suke tafiya ko a nan ko a wani guri ba ya jihar nan da cikin wani rubu wanda zai jawo a rasa abubuwa da yawa wannan na tabbatar muku da cewar ba za mu yadda da wannan ba za mu tsaya mu tabbatar da cewar an yi abin da yake daidai shi sa muka ɗebi malamai muka sa su a kwamitoci muke aiki musamman wannan kwamiti wanda yanzu shi ne muka sa a gaba domin wancan ya yi aikinsa ya ba majalisa majalisa za ta duba domin komai na duniya akwai tsarinsa wannan majalisa tana bin tsari kuma na tabbas da cewa za su zo tsarin da yake kowa a jihar nan zai yi farin ciki zai yi murna na gode jama'a assalamu
jama'a jawabin mai jama kwanan jihar kano kenan kuma kamar yadda aka saba a duk shekara irin wannan wuri idan na zo a matsayin shi malam na kan yi jawabi to amma inda shugaban gwamnati ya yi jawabi ba zan ce wani abu ba zan miƙa muka kuma malam yau shekara ta rabona da makaranta ko kai kudin laraba yau shekara ashirin da takwas amma tun daga malam yana zaune kuma da na je sai zo shi ɗazo na gaya masa lallai to zan yi ko za a bani ko na dubu ko wani da lafi mai karfi da gobe.
Limamin Kano ya jawabi taliki na akan jawabin da mai girma gwamna ya yi ni jama'a ina so a adalci. A mun ji gwamnatoci da yawa farar hula da soja. An yi ta kokarin maganar shari'a shari'a shari'a amma ki yadda ta shiga majalisa. Allah cikin ikonsa da ya dasa ya jeho mana maganar shari'a yanzu aka karbe ta jama'a wannan ya isa mu ce da Allah mun gode abin nan fa duka ba ɗaya wata shida ne yau shekara wajen nawa muka yi muke neman maganar shari'ar nan kada mu zama wakalar insana a jula da muke magana mu nan Kano muna da bambanci da sauran garuruwa ko wani zai magana ni ina tsaye akan wannan muna da mutanen da da an yi wani abu yanzu mutum gano in ya gano an bana ana zanga zanga sai zai fada sai ya yi nisa ce wani da gini a kuma gane ba sai sai ya yi nisa an yi ta'adin da shi zai ce wani yake sai ya gama ta'adin ka zai tambaya abin da yake yi to muna da mutane iri iri kuma jama'a da yawa za a yi rigima a kano za ku ga an yi kashe kashe an ce an mutu da yawa amma ba ku a garin inda ake zama makoki mafi yawa masu zuwa cin arzikin kano ne suke rutsawa da su za a ce an mutu amma ka shiga ungoyi shiga kowa na harka ba a zama makoki to irin waɗannan bakin ne suke rutsawa da su ba mu muke tare irin wannan fitina ba a'a ba mu bane kuma alhamdulillah wannan mu babban nasara ce a gurin mu kamar ne magana jama'ar musulmi na so in wannan magana a ƙarshe amma bari ne gari a ƙabilun Najeriya hausa hausa fulani za mu ce ibo da yarbawa ba masu karfin musulunci irin kabila biyu da ba haushe hausa fulani da yarbe kun ga wannan alaƙar ta ƙaunar musulunci na yarbawa da suke in ka shiga ƙasar yarbawa yadda suke da musulmai da yawa wallahi kamata yi mu zauna da malamanmu na hausa fulani da yarbawa mu fahimci juna wallahi raba kanmu ake so a idan kan addinin musulunci ya karbi a Najeriya. Ku yi tunani da kyau in ka shiga kasar yarbawa duk inda ka masallaci ne ko ina ka makaranta ce to a binciki menene ya kawo rashin jituwar mu to musulunci ya tanke mana ita innama al-mu'minu na ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum imamu kano shek isa waziri a yi mana jawabi a yi mana addu'a. Nura, Nura.
rasulillah wa ala alihi kafin in yi jawabi malam ya yi zancen wai talibijin tana zuko makka tana kawo ashe shi ma ya zuke mun tanka shi gulgun mashi alhamdulillah mun gode Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kawo mu wannan wuri kuma a cikin ikon Allah mai girma gwamnan mu ya halarci wannan wuri kamar yadda ya halarci masallacin murtala duk a wannan rana wannan gwamnati galiban idan mutum ya magana ko a rika cewa yana fadanci ko har yanzu mun kasa bambance tsakanin fadanci da fadan gaskiya ba fada fadan gaskiyar yake ba dan a yi ta ba amma mai ihlas mai karfin zuciya fadan gaskiya baki daya ko kuma sai ne a cewa cikin sannan mai fada اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والعافيه اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم تجاوز عن سيئاتنا اللهم اعطنا عقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا بسر الفاتحه
a jama'a sai ku zauna Allah ya saka da alheri za mu sallami mai girma gwamnan Kano da mataimakinsa da sauran kwamishinoni da ya zo tare da su da masu ban shawara da babban limamin Kano da Allah ku zama cikin nutsuwa da rubi ku yi zaman ku duk inda kuke kar kowa ya tashi zan sa Tangali Sani Shu'aibu da Malam Salisu yayi musu rakiya ga na da ba da ba da mun da rike da su shi man ya gama zai dawo ga na malam nan maji abu kadir nan maji zai musu rakiya to Allah jama'a ku zama cikin ladabi to Allah ku zama cikin ladabi to Allah jama'a ku zama cikin ladabi a ba su hanya abin da ya rage mana wani minti 30 ne za mu yi addu'a za mu kara ta da Allah jama'a ku zama cikin ladabi da nutsuwa ku ba su hanya yake kamata a yi musu fatan alheri da jama'a ku zama cikin fatan alheri mune maka fatan alheri mune maka karo mune maka fatan alheri Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye lafiya da albarka na Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan ba da zuwa kai bane jama'a kun gode wa Allah ta bal kulubun cikin wasu min haza bal kulubun kwafaratul mujrimina Allah ya ce tana cikin rufi ba ta fahimtar alkur'ani wala huma amalun min duna zalik suna da wani aiki mummuna bayan wato hada Allah da abokin tarayya ko mulaha amilun Allah ya ce shi suke yi sun bar Allah sun kama kafin na حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم yaj'alun har lokacin da muka kama manyan su da azaba Allah ya ce muka rika su da azaba yadda ba za su iya dawowa duniya ba kidahum bi yaj'alun sai gashi wato maimakon a sai suna tsawa wa yarfa'una aswatu suna daga muryoyin su maimakon to an ku ba su guri kuma zauna tare da mun nan ya dawo ku ba su guri da yaran ku ba shi guri shi gona da zauna a ku gona daga nan a nan ya fi daga ciki ga wuri nan ku ba su gudanar ku san toce mana haba na na hatta idza akhadna min mutrafihim har idan mun riske su wato muka kama manyan su da azaba idza hum min idza hum ya sai su dinga tsawa suna daga murya daga murya da ba su da amfani na لا تدعوا اليوم إنكم منا لا تنصرون وإن يا مصاحب لا تجأر اليوم إنكم منا لا تنصرون kar ma ku daga murya kar ku dinga yi wurin tsawa kuna cewa kaza innakum minna la tunsarun Allah ya ce ba mai hana mu yi muku azaba tsawar ku da kuke yi ba za ta amfane ku ba neman taimakon da kuke yi ba zai amfane ku ba ku ba mara san shaibu guri bai dawo ya zauna gashi nan yana zuwa na da yawa akwai da za su ga annabin siratin yana kada su suna wa muhammada wayo muhammadu sai annabi ya wayo ya ce falastun bi ummati ku ba ummata bane dan kun canza bayana ko kuma da ku su ga annabi ce rubu ya rasulullahi bayan ka baka san abin da suka farar bayan ka ba duka wannan dai in mutum zai yi abu ya dubi ubangiji wa wannan zai an sha alkum sama wal absara Allah shine wanda ya kago mana ci da gani kalli kunne ashe ba kunnen bane jin Allah ne yake halittar jin wal absara Allah ne yake halittar ganin wato jin da ganin da za ka gamu da tsaya daga cikin wannan larura ko ta ido ko ta kunne in ka ga yadda za ka dinga yi wa likita ladabi yana karɓar kuɗinka yana kafa ma dokoki kana bi in Allah ne ya kafa maka ba za ka ba domin ya ce maka inna sam'a wal basara ko kuma kuma ya ba ya ce wa kullil mu'mina yaqudu min al-sariq ai ya kafa amma miki amma yau likitan ido in ya ce ma karka ci nama daga nan zuwa sati ba za ka ci ba ya ce ka ci kibi duk inda kibi ke daga nemo ko ɗanye ko busashi ko ya haramta maka cin naman kaza ko ya ce cika a zarban da fatar in kuma dole ka ci takura amma ba Allah bane ya haramta ba likita ne saboda wani abu da yake da bukata ya auna jikinka ya ga bai son fatar kazar saboda haka ya ce kuma an kacin kai kaji in ma ka nade ka kuskura ka ci ko ya ce ma karka ci dankali ko ya ce karka ci abu mai nauyi sai dai ka ci ganye da wake da abu mai dan romo romo amma Allah ya halatta maka waɗannan gaba daya amma likita ya haramta ma to ka bi likita balle Allah saboda ka Allah kai da mujisa to Allah tabaraka wa ta'ala wal afida ya halatta mana zuciya da tana ta bugawa tana bugawa tana bugawa amma sai Allah ce kalilan ma tashkuruna kaɗan ne cikin ku masu godiya kaɗan ne masu godiya cikin ku ka tsaya ka duba ni'imar ido da Allah ya baka da ni'imar kunne ka duba harshenka ya ɗanɗani zaƙi da bauri da tsami da yauki da gafi da ɗaci da kowane irin abu kuma ruwan harshen fari ne tasiri daya amma zai tsakkani gishiri da yaki Allah iya da kai wannan ku shi na lafiya ka tsanne cikin ku masu godiya sanan me وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي ذرأكم في الأرض ubangiji tabaraka wa ta'ala shine wanda ya kasa ku a bayan kasa wato cikin kasa wato asalin baban mu annabi adam shi bari ke tana wajen wajen nasaba wato yanzu na fati yan wani juna muke kawai rashin sani ne ya kawo kai baka san ni dan uwanka bane ni ban san kai dan uwana bane har ma a dinga wani shirman banza wani eh abin da yasa ba mashi uban mu daya ba uwan mu ne uban mu daya ba shi yasa ba mashi ka sha ka sha kan zama uban mu daya ko shi zama da shi sai maka je ka so wani daban in ba ka son dan uwan nata ka je ka so wanda ba daga ganko an ji tarin ki ayan annabi Adamu ne ta hawa Allah ya kara musu yadda sai ka ta dukkanin mu yan uwan juna ne na
وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون
ubangiji tabaraka wa ta'ala shine mai kashewa shine mai rayawa Allah ne ke kashewa sun kwana ya kai ikin ka ba zai sa ya kashe ka ba a'a wa kullu shay'in indahu mujidai yadda ya sa zai kashe dukkan nan lokacin ne ka mutu in kuma in kuma duk biyayyar ka kuma in kwanan ka ya kare za ka mutu wala ikhtilafin layli wan nahari tsakanin dare da rana ya zo ya tafi sun da Allah ne haka za ta ce duwun amma ki ba ku hankal ba ku ba zo masu hankali ya kuwa Allah ka maimaita mana wannan zama Allah ka maimaita mana Allah ka maimaita mana Allah ka yafe mana dan matsayin Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu a uba malam guri ku shigo bangare bangare wanda ya ce Mustafa Shaibu wani ne Allah alaikum salam dan marigayi ne malam Musa na gabali khalifarsa shi saukar alkur'ani yau mun je gabali a gudu za a bashi gudu za ku bashi wani ita gida Allah ya tashi malam bismillah safurala can kuma gabana ma ga dan liman malam ashiru liman masallacin malam cikin haka raju ga shi nan ga sanan dai da yawa ni yayi manyan malaman duk nan kusa da ni ga kuma wakilan Sheikh Kariballah Sheikh Muhammadu Nasiru Kabara ga wakilansa su kuma sun zo nima na je saukar ɗazu kafin a karasa na wuce zuwa masallacin murtala amma a nan ne sallar la'asar a gidan kadiriya an yi saukar a shifa Allah ya ji kan malam Allah ya masa gafara dan arzikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga kuma na fita shi ke shi ke na gani to na gode na gode da kuma Allah khairan Allah ji kan Abiru sai Allah gafarta masa Allah yafe masa da albarka annabi Muhammad Allah yafe masa Allah ya masa gafara Allah gafarta masa da arziki manzo Allah na godiya na godiya kwari ai mun godiya ai mun gaisuwa ai mun gaisuwa ai mun godiya ai mun godiya ai mun gaisuwa ai mun godiya to da haka ƴaƴan shehunan dai duk suna nan waɗansu na ga waɗansu ban gansu ba wannan makaranta Allah ya kiyaye mana ita dan albarkar Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallama jama'a barara ai bai yi kira sun da ma a tsaba ke ba eh a tsaya tana da lafi saba da ha sai ita ba ta ce ba sai sai Allah ba ta ce ba a ba ta yi a ba ta yi a ba ta yi wajiran kalifa shi kalifa ba shi na so ta ba eh wajiran ne a yi masa fatan alkhairi kuma a yi masa ban gajiya a yi masa fatan alkhairi a yi masa ban gajiya to jama'a ga wannan mata sun aiko da kwandalaye da yin akwai yaman bukuwa shi ma ko to yi a to Allah ne banka ga mara rabi habibu shi ma ya sauka ga shi nan ya kafa zama gurin saukata shi ma sai da ta wannan to alhamdulillah mun gode wa ubangiji to wadan sun kawo naira dubu malam salisu ɗari biyar wani ɗan baba ɗari biyar ne kuma ana sa ga alheri na gode so a jama'a din da yake rami ban kwana alhamdulillah mun gode wa Allah mun gode wa Allah mun gode wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun gode wa iyayenmu waɗanda suke nuna kyakkyawar tarbiyya ta musulunci Allah ya saka musu da rai waɗanda iyayen na suka rasu Allah ya cikin musu da ba jama'a muna da manyan malamai a wannan unguwa ta fage a nan ne kusa akwai babanmu da ya rasu alhaji sabon ringin ga shehu mahadi ga muhammadu gashash Allah ya gafarta musu don albarkar annabi Muhammad. Muna da malami wanda yake da rai shi ne malam kyari. Malaminmu ne Allah ya saka masa da alkhairi. Muna kuma da malami wanda ya rasu malam Musa Waru Allah ya gafarta musu.